أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da goma sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar a lissafin turawa sha ɗaya kai ko ai oke ka duba Allah karam kallah sai a zo a rubuta mu waye ya rubuta wannan takarda ya kamata Allah sawai biyu ga wata ni dai jikina wallahi sai ni da kaina sai da na ce to yau yau sha sha tara aga aga yan cuce yan albashi mal biyu ga watan nawa biyu ga watan sha ɗaya shekara ta biyu ta dubu biyu da goma sha biyar muna muna darasi na sha ɗaya a cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam a yau za mu tashi aya ta saba'in da hudu fadin allah maɗauki sarki suma ba asna min ba'adihi rusulan ila qaumihim in ba ku manta ba muna magana kan isa nabi nuhu alaihi salatu wassalam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Allah ya fara da summa ma'ana ɗorin magana akan abin da ya gabata sa'an nan kuma ba asna min ba'adihi rusulan muka ainihin wato tayar kuma muka aiko kalmar ba'asna din tana nufin wato muka aiko rusulan manzanni bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam muka turo musu manzanni zuwa ila qaumihim zuwa mutanen su faja'uhum bil bayyinat suka zo musu da hujjoji bayyanannu waɗanda suke sun fito fili kwarai fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qablu basu kasance masu yin imani ba da abin da suka karyata wato kafin wato zuwan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ay bima kazzabu bihi qauman nuh min qab kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin kamar haka ne muke rufewa muke jimkewa dangane da zukatan masu wuce gona da iri anan Allah madauki sarki yana mana bayani cewa Allah ya turo wasu manzanni ɗaya bayan ɗaya da yawa a bayan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam su ma an aiko su zuwa ga mutanensu kamar yadda aka aiko Nuhu zuwa ga mutanensa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim su ma suka zo musu da hujjoji bayyanannu shine albayyinat ad-dalalat al-wadihat kenan Allah ya ce ba su yi imani ba da abin da suka karyata min qablu Allah ya ce tunda suka yi haka to mu kuma muka jimke muka toshe zukatansu a matsayinsu na mutane masu wuce gona da iri bayan su kuma sun ma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna kaji bayan annabi Nuhu ya shude an turo wasu manzanni sun shude a bayan shi to sannan kuma sai aka turo Musa da Haruna su kuma Musa da Haruna aka turo su ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da manya-manyan mutanensa shine mala ashrafu qaumihi mun aiko mun aiko annabi Musa da Haruna su je su tinkari fir'auna da shi da manya-manyan jama'arsa bi ayatina Allah ce da ayoyinmu fastakbaru fir'auna da shi da mutanensa suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimina daman sun kasance mutane ne mujrimai mutane ne 'yan ta'adda mutane ne azzalumai mutane ne waɗanda ba sa son gaskiya kaga wannan ayat tana nuna mana cewa ashe Allah ya aiko annabi Musa da Haruna ne kuma shi annabi Musa shi ya roki Allah ya turo masa dan uwansa Haruna ya hada shi da shi ya taimaka masa washdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra haka Allah madaukin sarki ya faɗa ya ce kuma a can wata ayar wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya ridi an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma alghalibun shi ya nemi Allah ya bashi dan uwansa ya hada shi da harun saboda shi annabi Musa an ruwaito cewa yana da ina haka a bakinsa sai ya ce ka taimaka mun da dan uwana afsahu minni lisanan ya ubangiji ka hada da dan uwana yafi ni fasaha fasahar harshe afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rida an yusaddiquni to shine ka gana Allah ce summa ba'athna min ba'di Musa wa Haruna bi ayatina suka ƙaryata su an ƙaryata Nuhu an ƙaryata wanda suka biyo bayan Nuhu aka zo aka karyata Musa da Haruna ma to sai me ya faru kuma فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون فلما جاءهم بالحق كو جاءهم الحق يا عند غسكيا تزو مسو معنى تزو سوا غسكيا تزو وفرعون da mutanansa min indina Allah ya ce daga wajenmu ma'ana mu muka turo Musa da Haruna da kenan duk wanda ya karyata manzo ya karyata Allah ne duk wanda ya karyata annabi cikin annabawan Allah ya karyata Allah ne dan Allah ne ya aiko shi shi sa ce falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ya zo musu daga gare mu qalu inna hadha la sihrun mubin sai gashi suna cewa lalle wannan lalle wannan la sihrun mubin babban sihiri ne sihiri ne mabayyani shine mubiyin ma'ana wai gaskiyar da Allah ya turo musu wai ita ce sihiri tsafi subhanallahi alazim ayoyin Allah magana akan tauhidi kare ta Allah shine sihiri qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha musa yake cewa yanzu ku yayin da gaskiya ta zo muku za ku rinka cewa wannan sihiri ne gaskiya ta zo muku ce wai sihiri ne zo muku annabi musa yana musu wannan tambaya ta inkari tare da jin haushi da bacin rai yaya zai zo musu da ayoyi yaya zai zo musu da hujjoji bayyanannu amma wai sai wai hada sihirun mubin qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hada wala yuflihu sahirun yanzu wannan ne sihiri to kulalle masu sihiri ba za su rabauta ba in dai sihiri ne wannan to masu sihiri ba su rabauta ko kuma ina shaida muku lalle matsafa masu sihiri fa ba su rabauta kaga ko da sihiri ne ai da bari ce masu sihiri ba su rabauta ba to me ya faru bayan nan malam قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين shikenan da nan Musa ya gaya musu wannan magana kun ga da cikin hikimar Qur'ani yanzu yanzu an dawo da mu kisa nan Musa da Harun ko ba ga mane jiya ko muna cikin Nuhu ko to yanzu ga muna fafata da sanan Musa da Harun yanzu wannan magana da annabi Musa ya gaya musu ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asirun hadha wala yuflihu sahirun kawai sai suka juyo da fada kan annabi Musa da Harun fada da fadin maganganu na ɓace rai su ma qalu fir'auna da shi da mutanensa suka ce wa Musa ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana dama ashe ka zo ne litalfitana litalfitana dan ka juyar da mu ai litasrifana ka zo ne ka juyar da mu amma wajadna alaihi aba'ana mu bar abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna kai wa takunu lakum alkibriya'u dan ku zama kun samu mulki da sarauta wato kai da Musa kai da Haruna kai Musa da Haruna kun zo ne ku tashe mu akan abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi wa takunu lakumul kibriya'u ku kwace mana mulki ko wa ma nahnu lakuma bimu'minin to mu bara mu imani da ku ba lakuma kai Musa da Haruna ba za mu taɓa yin imani da ku ba ai wa ma nahnu lakuma bimusaddiqin mu ba za mu taɓa gaskata ku ba wallahi jama'a hujjar jahilai hujjar jahilai hujjar kafirai shine kullun idan an kawo musu gaskiya sai su a mu haka muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi ba wanda isa ya tashe mu akan wannan duk wanda kaji kana mai bayani sunna ko kana masa bayanin tauhidi sai ce a a mu da iyayenmu da kakanninmu ga akan abin da muke to wannan ya yi daidai da hujjar da mutanen fir'auna da mutanen suka ga annabi musa kamar can yadda faɗa a cikin bakara allah yana ba da labari in an gaya musu ku bi abin da allah ya saukar sai su ce a'a za mu bi ma abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi haka allah ya faɗa to su ma annabi musa da haruna wahalar da suka sha gwagwarmayar da suka sha da fir'auna da mutanensa wai fir'auna wai shine wai yake cewa wai yau wai wai za a tashi su akan abin da iyayen su kakannin su kaji shi fa shi fa cewa yake shi Allah ne shi fa gaba ɗaya fa bauta masa yake yasa ake yanzu fir'auna shine zai ce wai za a zo a tashi shi akan abin da iyaye da kakanni suke abu na gaba shine kullum idan ana gaya wa mutane gaskiya masu mulki su kuma ba sa so a faɗi gaskiya sai su yi za a kwace musu mulkin su ne idan an faɗi gaskiya sai su an ci mutuncin su wani mai mulki yayi tabargaza yayi abin da an yi wazi an wai ya ci an ci mutuncin sa haka suke damun in sun yi barna sai dai a shiru a ciran kai da dai Allah ƙara lafiya da imani wallahi ba za a gaya maka ba ka saba wa Allah kai zalunci kai barna kai ta'addanci ka shiga rigar ubangiji kai abin da ba daidai ba kuma a ce ranka ya daidai kuma Allah ƙara lafiya a a sai a ce ranka ya daidai kai kuskure ƙwarai da gaske sai a ce ranka ya daidai ka gyara haka ake shine zaman lafiya kuma ba daɗi magana amma dole a yi haƙuri a karɓe ta haka ɗaci ne da ita amma shine gaskiyar magana da yawa yawan masu mulki idan ana gaya musu gaskiya gani suke za a kwace musu mulki za a kwace musu jama'a za a daina sauraron su wa takunu lakum al-kibriya'u kenan me kibriya as-sultan mulki sarauta ashe wai Musa da Haruna wai sun zo su fashin mulki ne to kai fir'auna kai da kace ana rabbukumul a'la to yaya wani zai kwaci mulkin ka kai fa cewa kai wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kai fa kace ga korama nan tana gudana a karkashin ka kai Allah ne to me na damuwa dan Musa da Haruna sun kawo hujja sun kawo bayani kace za a kwace muka mulki wannan baya nuna tifka da warwara ashe kai ba Allah bane malam me ya faru
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم Fir'auna yayi fushi fa yayi fushi ransa ya baci ya gama diban iska ya ce a je maza maza maza duk garin nan duk wani matsafi masanin tsafi a kawo mun shi yau za a buga da annabi Musa ai su ka gane ina so ka lura da wani abu fa cewa ɗazu da inna hada la sihirun mubin la sahirun mubin ko Ya, la sihirun mubin ai abinda Musa ya zo da shi da Fir'auna ai tsafi ne mabayyani to su wai yanzu nan suna so su nuna wa mutane ai Musa sihiri yake yi so shi yasa yanzu yake so a gayyato masa manya-manyan matsafansa masu sihiri na ƙasarsa shi ma yana da matsafan in Musa yana gadara da tsafi ne ituni bi kulli sahirin alim a kawo mun dukkan wani matsafi masani a ƙasar nan kowa ya shi ka ji maganar mulki ituni bihi a kawo mun shi bari mu ji me zai faru akram kallah فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ga matsafa sun zo Firawuna ya ce to ga wannan ya zo yana mana tsafi zai yi tsafi zai kwace mulki na zai kwace sarauta ta zai kwace kaza kuma a garin nan za ku zama bayi wannan tsafin da yake kuma ku buga tsafi ku magance tsafinsa za mu shiga kalalumo mana cikin suratul shu'ara kafin na ƙaraso ka ji ai yawwa a can ma an fafata can wajen farko-farkon nan ka abin nan kaji ko ya ce ya zo da tsafi ya zo da abu na baduhu so ku yi tsafi kuma za ku samu matsayi da ɗaukaka a wajena eh zan ba ku babbar kyauta an haɗu aka ce ina musa annabi musa ya zo annabi musa ya zo a fada aka ce a yi babban taro babban taro a taro kowa da kowa yau za a kare ta nan musa a kore shi a garin nan aka haɗa farfajiya fir'auna ya zo ya zauna a gadon mulki ya ce na matsafansa su su bila adadin shi kuma musa ga shi shi kadai bawan allah annabin allah a hannun matsafa yau za ku gane tsafi ƙarya ne shikenan ana zare ido matsafa sun tsaya sun ce musa to ka yi musa ya ce a'a ku ku fara wato ina so ku gane uslubi na da'awa ka gano kan gabar magana yawwa ku gane uslubi na da'awa shi annabi musa bai cewa fir'auna da mutanensa ni ba matsafi bane ba saboda a wurin ai ba ma su fahimce shi ba ko ba ka bane ba kuma shi annabi Musa ya san cewa mutanen Fir'auna sun yi imani da tsafi so bari a shiga ba dai ana ce muku tsafi bane ba to bari a yi maganin ku a yi kaca-kaca da tsafin naku ka fara sai Musa ya ce a ku ku fara a ka fara dai sai ce a ku fara dai shine ma'anar فلما جاء يتي قال موسى يكي قالوا اجئتنا اه سيتي وقال فرعون منكرا فلما القوا اه فلما جاء السهرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون yayin da matsafan suka zo sai Musa ya ce da su kai ku jefa abin da za ku jefa na tsafin ku fara an hadu za a ga ikon Allah to kafin ka shiga cikin suratul a wannan din shu'ara din mu ci gaba mu dan karisa anan sai ce me فلم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر to إن الله سيبطله ha إن الله لا يصلح عمل المفسدين sai suka jefa abin da suka jefa ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
da suka jefa abin da suka jefa kun san me ya faru gaba ɗaya wurin sai zama macizai maciji in ga maka kumurcai jam'in kumurci ko ba gaba ne ko ko kumurtai za a ce macizai kawai gaba ɗaya a wurin kawai suna ta ɗaga kai kawai ya ce to a cikin ƙur'ani a wata ayar za mu zo guranin suna ɗan yawa ne ba za mu iya zuwa kansu gaba ɗaya ba akwai inda sai da annan musa ya ɗan girgiza da ya to malam iya ganin sa fa gaba ɗaya ƙasar mace zai gani kulla la takhaf innaka antal a'la Allah ya ce la takhaf karka ji tsoro innaka antal a'la kai kai ne madaukaki وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى to a nan gurin sai ya ce ma jitun bi sihir wannan abun da kuka zo da shi tsafi ne ba gaskiya ba ne kaga daidai yake da cewa wannan abun da kuka zo da shi ƙarya ne wallahi tsafi ne ba gaskiya ba ne ba dakewa bai ba a wata ayar Allah ya ce wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su dan shigar da hannunka fi jaybika cikin aljihunka za ka fitar da wani abu bai za min wato wato wato mai haske min gairi su ba tare da wata wahala ba ma jitun bi sihir inna Allah sayubtilu lalle Allah da sannu zai lalata shi da Allah ka duba tauhidi bai ce sai na lalata shi ba kaji inna Allah sayubtilu lalle Allah zai lalata shi idan Allah ya baka wani matsayi malam ko ya baka wata karama ko ya baka wata ɗaukaka ko ya baka wani abu kana yin abu Allah yana karɓa to kada ka ɗauka wai kai kake yi kada ka ɗauka kai kake yi ka ɗauka Allah ne yake sai abin ya ci gaba wani yana rukiya aljinu suna fita wani yana rukiya kai ya zo wurin aljani kai ka san ni kuwa zan yi maganin ka ce ni za ka yi magani in ji aljani za ka yi magani na kaga ya manta da Allah ai Allah ne yake koran aljani a jikin mutum kai ka isa ka tinkari aljani kai wallahi baka isa ba sai mutum ya ji yana da wani jabrutanci yana ji wani girma yana kafafa cewa shi ya isa ka miƙa lamarinka ga Allah ka huta inna Allah sayubtilu lalle Allah zai lalata wannan sihiri inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin lalle Allah baya baya gyara aikin mabarnata baya kuma karban aikin mabarnata kenan wannan aiki da mutanen fir'auna suka yi wato barna ne wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi ina shaida muku lalle Allah zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa kalmominsa anan ana nufin ayoyinsa Allah zai tabbatar da gaskiya da ayoyinsa walau karihal mujrimuna ko da mabaranta mujrimai ba sa so ba su yadda ba kun ji abin da ya faru to anan an dan takeice kisar a cikin suratul yunus shiga can mu ji me Allah ya ce duk inda ka samu ka kawo mana kawai kawo mana duk inda ka samu kisa nan Musa ba mu inda ka ga dama yanko na arama arama ya tsoro cikin na'am
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين dan tsaya anan anan abin da nake so ku dasa yanzu ga mu anan sun jefa wannan abun su na sihiri an gama cizai ko ko baka bane to shin kun san qur'ani wani lokacin in ya zo a dunkula a wani wurin to a wani gurin sai zo a yi elaborating dinsa a buɗa shi to bari mu ji nan malam sai Allah ya ce to shi ma Musa sai me ya jefa tasa sandar kawai sai gashi sandar annabi Musa ta zama katon kumurci maciji shine tsoban mubin mabayani ba macizai za ku kawo da yawa ba to bari mu kawo muku maciji kwaya daya yayi maganin macizai مجھے مالا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين نعم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم kudi dan Allah malam Yuri.
ya kudi ya kudi ara ma ya kudi ya kudi na sa ga gauce kake wato anan ban sani kuna fahimta na yawa wato da ya jefa sandar sai ta zama maciji kato da ya zama maciji shikenan sai fir'auna yayi wuf kafin mutane su yi magana sai ce kai kai kai kai ai wannan babban tsafi ne a da ba ka ce tsafi bane ba to me sai ka maimaita babban tsafi ne ai dama ka ce babban tsafi ne wato yana so ya ce wa mutanensa ya mana tsafi ya mana tsafi mana ya musu ƙarya ke rago to me ya faru malam يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا sai تأمرون mu siyasa ya ce kun ga wannan tsafin da yake muku shi musa wannan abin da ya yi macijin nan da ya fitar da shi yanzu wallahi so yake ya kore ku daga garinku kuna cikin jin daɗi kun gina manya-manyan benaye kuna hawa motoci masu tsada kun auri jajayen mata kun yi waye kun yi waye wannan mutumin zai kore ku daga garinku wannan mutumin zai zo ya mamaye garin nan yuridu an yukhrijakum min ardihi min ardikum bi sihrihi yace fa ma da ta'murun me kuke ba da umarni a yi da shi kuma za mu yi maganinsa ya fa kawo fa mutanensa an kayar da su ne ai ban ma gaya muku me faru ba shi anan Musa da ya cire wannan sandar ta sai jefa ta zama ciji a nan gurin misalin nan suratu Yunus bai kawo ba ai cewa yayi wannan sandar ta samala sai ta zamanto maciji kwaya ɗaya guda ɗaya kurin sai wato talkafu ma ya fi kun sai ta cinye abin da suka yi na ƙarya wato wannan macijin kwaya ɗaya sai kwat ya haɗe kwat ya haɗe kwat ya haɗe kwat ya haɗe ya yi taɗe macijin nan gaba ɗaya macizan nan wato macijin annabi Musa ɗaya sai da ya haɗiye dukkan macizan nan na watsafan nan aka wayi gari ba maciji ko ɗaya maciji annan musa ya cinye su tas yana zaune iya jira kuma yana kaɗa kai la ilaha illallah to bayan fir'auna ya gaya musu wannan sai ce mai kalu arji قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين aha يأتوك بكل سحار shi Qur'ani yana عليم da takdim wa ta'khir wani lokacin Qur'ani sai a faro kissa ta nan a wancan sunan sai a fara ta nan anan kuma sai a fara kawo da kace kuma a kawo abun farko sai aka kawo aka ce to kamar yanzu wannan yana ana so a nuna mana cewa Fir'auna ya tsorata kuma an ce a yi gayya jama'ar Fir'auna suka ba shi shawara abinda zaka yi ka gayyato manya-manyan matsafa ina fatan kuna fahimta kan kayyato manya-manyan matsafa na garin nan gabaki dai a haɗu a wuri babban taro me zai faru فجمع السحرة لميقات يوم duk matsafa suka haɗu معلوم gaba ɗaya وقيل للناس هل أنتم
duk a haɗu مجتمعون
Allahu akbar Qur'ani ma Allahu akbar wa qila lin nasi hal antum mujtami'un ku haɗu gaba ɗaya ku zo ba ku zuwa a har haɗu mu zo mu bi matsafan nan mu gani yau لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم in dai har الغالبين matsafan nan na mu- na Fir'auna su ne su suka yi nasara to mu bi su kawai فلم ka da Musa to sai mun bi su yau
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين sai suka ce ba za mu yi aikin banza ba ya fir'auna za mu buga da annabi musa idan muka yi tsafin nan in muka yi nasara muna da kuɗi muna da lada za a biya me ya faru قال نعم وإنكم إذا لمن yace المقربين tab ai kwarai kuwa za ku samu ba ma wannan ba ma zan matso da ku ku zama yan fada na ma na kusa da ni idan lamiral muqarrib wallahi ku ne yan fadan kusa da ni in dai kuka kada Musa yau jama'a kuna gane yadda ake gugurmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ko wai sai wani wai ya zo wai wai ahlus sunna ne shi wai yana tsoro wai wai bare ce shi ahlus sunna ba matsoracin banza kuna ba za ka faɗa ba kai shi ahlus sunna ne tsoron me kake ji kai ka can inda ake bugawa da matsafa ma ko baka ji ba ne ku je malam قال لهم موسى ألقوا ما أنتم kaga ملقون nan ya dawo cikin kamar irin suratu Yunus kenan ko in ga alaƙar Qur'ani ko irin yadda aka faɗa a cikin Yunus ya aka faɗa to yanzu gashi na'am فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون dan Allah ka ji shirka suka jefa sandunan suka jefa duk kayan su kullansu da suka watsa za su yi kafin kenan da ya ce musu al'umma antum mulkun din kamar anan sai suka ce bi izzati fir'aun da girman fir'auna yau sai mun yi nasara ayya kun mutu ayya wai wai irin wai irin cin hanci irin girmama shi irin wai fir'auna dai a nuna mai shi Allah din ne daga tsire bai izzati fir'auna wasan cewa za su cika saba na'am فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون Musa ya jefa da suka jefa sandansu ya zama to macizai sai Musa ya jefa nasa sai ga nasa ɗin macijin yana ta haɗi ɗaya abin da suka yi na ƙarya. Na, فألقي السحرة ساجدين
ka ji ikon Allah malam, ka ji ko? kaga shi zan ban sani dan Allah Allah sa ana fahimta kaga anan gurin a cikin surati Yunus Yunus sai kawai ya tsaya wa yuhiqu Allahu al-haqqa bi kalimati wa law kariyal mujrimuna ku kawai sai ya tsaya anan kissa sai ce fa ma amana da Musa illa zuriyatun min qawmi ya shiga wata magana dan me saboda a wani wurin an yi maka bayani a nan cikin surati Shara'i sai Allah ya ce lokacin da aka zo karshen fitin karshen labarin karshen abin da ya faru da ya jefa nasu ya haɗi da yana suka ce kai gaskiya wannan ya zo da abu mai girma suka ce wannan abin nasu ya fi namu kawai sai suka kafa goshinsu suna masu sujjada mai ta ayar mai suka yi ne wai
فألقي السحرة sajidina duk suka ساجدين faɗi suna masu yin sujjada me suka ce bayan sajidina din قال آمن ق- قالوا آمنا mun برب yi imani da العالمين ubangijin talikai wannan ubangijin da رب موسى وهارون
ubangijin annabi Musa da Haruna akwai wani wurin wace sura فألقي السحرة طه.
cikin suratu daha yawwa Fa'ul- za mu shiga cikin daha bari mu ji mai Allah ya ce ka san dadin Allah ran maki ne ya san kaya da dama Yawwa, ni ne kai mutum mun fassara muku kawai Yawwa, فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى kafin nan ba wani abu kafin nan فأوجس في kafin نفسه nan kafin nan kafin nan kafin nan gashi na aka ramaka Allah ga bayani nan duk ka tsallake walaqad arainahu ayatina kullu to mu je ci gaba tun daga nan na'am ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى dan da ka tayi hakuri ka san al'amarin yana buƙatar a ɗauko shi daga gaba yawwa arama yawwa ai ga ma bayanin dalla dalla kai mala akwai bayani anan ai kwarai da gaske eh qala khudha wala ta eh eh, can baya Ta- yau za ku sha karatu mu je mu je mu je ta ai kwarai da gaske eh ولما أتى يا موسى eh mu je daga nan kai faro daga farkon sura ita karanta ai kuna ji kuna ganewa ko mu je mu je taha طه na'am ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى yanzu magana Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane ba yawa to mu je ne zai faru إلا تذكرة لمن يخشى aha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Allahu akbar وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى na'am الله لا إله إلا هو na'am له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى ka ji zancen إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا mu je mu je mu je mu je.
إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى na'am إني أنا ربك فاخلع نعليك Allahu akbar.
إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى na'am إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نعم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى wannan shine shine asalin sandan annabi Musa din sanda kun ji ana cewa annabi Musa yana da sanda ko yawa yace hiya asaya sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogaro da ita in nazo tsayawa kuma haka yake in yazo tsayawa yayi dogaro da kayansa wa ushi biha ala ghanami sannan kuma eh irin na fulani kaga mun samu asali ke kaga dan uwa ko kaga dan uwa kafin ma ne bayani yace dan fulani mana wato suna da asali kenan yace wa wushi biya ala ganabi da sandan da nake amfani nake kado itace ko kado ganye ko kado abinci wa dabbobi waliya fiha ma'aribu ukhra kuma ina da wasu amfanin da nake yi da wannan sandan eh kwarai ko akwai amfani tunda zamu zo mu ji amfanin nan gaba قال أن da yawa akwai bayani duk dai ba kisa shi muke ba amma dai complete kisa ne a nan gurin na'am قال ألقها يا موسى kaji ko to nan sai ka qur'ani kuma kaji kaji qur'ani kuma anan kuma kawai sai tsallaka sai ya dauko kamar kamar an gaya maka abin da ya faru a can tsakanin su da fir'auna da matsafan nan sai aka ce alki haji ko wannan sanda din mu je malam فألقاها فإذا هي حية تسعى ya zama maciji قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى kaji malam da ya jefa sandar dan a nuna masa wannan sandar ta mu'jiza ce da ya jefa ta sai ta zama maciji sai dan tsorata yaya sanda ta zama maciji Allah ce kuzha wala ta kafa dauki dauki dauki baka kaji tsoro sanu'iduha siratuha al-ula za mu dawo da sandar yanda yake da amma dauki kar ka dauka maciji ne zai sare ka muna so mu nuna maka mu'jiza na'am واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى na'am لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى tafi wajen fir'auna ya yi girman kai Allah ya ce je ka je ka je ka je ka kun ji nan kun ji can yadda aka dafa shi ko yadda aka shirya shi ko yadda aka kimtsa shi ko to Allah ya ce tafi wajen fir'auna innahu tagha me ba malam قال رب اشرح لي صدري Allah ka buɗa min kirji na kace me ke ni zan tafi wajen fir'auna ويسر لي ka أمري sauƙaƙa min al'amari na ya Allah واحلل عقدة من ka لساني kwance kullin da yake harshe na na i'ina يفقه dan su قولي fahimci magana ta ya Allah واجعل لي وزيرا من ka أهلي sa min dan uwana cikin iyalina cikin dangina ka bani waziri mai taimako na هارون أخي haruna dan uwana shi nake so اشدد به ka أزري karfafa ni da shi وأشركه في ka أمري sa shi ya zama annabi kamar ni kai tarayya da ni da shi ka sa ni da ni da shi mu zama muna cikin lamari guda annabta كي نسبحك كثيرا mu je mu je mu je ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا to sai ce me قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Allah ce an karɓi tambayan ka ya Musa an karɓa ku je ku je ku je ولقد مننا عليك مرة أخرى ina fa na maka baiwa mai yawa ko wani na maka baiwa ya Musa Allah ke gaya masa na maka baiwa na maka baiwa ka kuma ta wasu rubun Qur'ani ko an fice ya tafi wurin Fir'auna za a dawo na'am إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى wannan bai wadda Allah ya masa din Allah yake bayani mu je mu je mu أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ha فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له Allah وألقيت عليك محبة مني تذكرني ولتصنع على عيني wato Allah yana nuna masa ka tana da asalin ka ba da fa an jefa ka ne a cikin kogi a akwati aka jefa ka cikin kogi ma ne aka sake ka ka ga baiwar da na maka da ya kamata ka nutse ko kifi ya cinye ka amma na ɗauko ka na sa ka rayu har yanzu ka zama annabi to shine fasara wa laqad mananna alayka marratan ukhra bayan wannan ni'ima da muka maka akan sandarka bayan wannan abu mai haske da kake fitarwa daga gefanka to kuma muna maka baiwa akwai baiwa da yawa da muka yi maka to wannan shine dan kawo mana kissa sai mu je kuma إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن haka وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا Allah ya ce kai Allah ya ce Allah ya ce ka tuna fa da aka ɗauke ka aka jefa ka a cikin akwatin aka zo aka ɗauko ka fir'aunan da yake gaba da kai baya son ka aka sa ka a gidanka a gidan shi aka zo ana neman za a shayar da kai sai gashi kuma an zo 'yar uwarka danginka na jini ita take cikin waɗanda suke neman waye zai shayar da kai fataqulu hal adullukum ala man yakfulu tana faɗa wa gidan fir'auna in nuna muku wa zai ɗauki nauyin yaron nan gidan fir'auna ba su san cewa wannan shine annan musan ba fa dan matsafa bokayensa sun gaya masa cewa fa za a haifi wani yaron da zai kwace mulkin nan naka shine fasara wa takuna lakum al-kibriya wa dalil za fa a haifi wani yaro a garin nan fa da zai zo ya kakkaɓe mulkin ka ya ya ya fir'auna sai fir'auna ya ce duk namijin an kama a yanka shi duk mace in ta haifi namiji a yanka aka yi ta yanka maza aka yi ta yanka maza sai daga bayan bokan suka ce to kai ka yanke mutanen gaba ɗaya mazan to waye in kuma ka mutuwa zai gaji mulkin mu kuma mu ma mun tsufa tsafin nan da muke yi in baka bar mana maza ba suwa za mu koya wa tsafin su ci gaba da yi to gaskiya ya kamata a canza tsari shekara sai in ta zo a kyale su wata shekara a yanka wata shekara in ta zo a kyale wata shekara a yanka da Allah ya zo rabo sai ya raba annabi Musa da Haruna din a cikin shekarun da ake kyalewa da yanzu ga nan an tafi ana aka ɗauko shi tsinto shi aka akwai labari da yawa dan dai nan babu eh ina ga kamar can cikin ƙasas ma babu dai amma lokaci yanzu wato ɗauko shi aka yi da aka ɗauko aka kawo aka buɗe suka ce matarsa ce tab lalle yawa an yi babban tsintuwa za a kashe shi ce kai la taqtulu kada a kashe shi ai lokacin da ake kashewan kai aka kawo annabi Musa aka ce kar a kashe shi za an yanfa ana auna takhidahu wa la matar ta ce kai zai mana amfani yaro ko ma mu kashe shi gidan mu kawai ashe za su ɗauki macijin da zai sare su kenan to shi ne aka zo ana cewa waye zai cayar da shi subhanallah sai ga shi an ɗauki annabi musa ɗin an mayar da shi can gidansu kuma a shayar da shi ba a sani ba mu je
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى kadare واصطنع واصطنعتك لنفسي aha اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى ya sake maimaitawa ko bayan ai, wato usulubin qur'ani ne an faɗa can kamar wai da ko ka manta to yanzu aka sake da maimaitawa da an ce izhab an ce shi kadai yanzu kuma aka ce mai izhaba ku biyu ku tafi wajen fir'auna na'am فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى kun je ku gaya masa zance mai taushi wataƙila ko ya ɗauki wa'azi ko kuma ya ji tsoron Allah ka duba Allah da haƙuri wai fir'auna ne Allah ya ce in an je a yi mai wa'azi mai sauƙi haka nan kalla duk zafinka in an je wani wurin kaɗan yi sauƙi a fara yi da sauƙi ko ba ka bane ba idan za a fitar da menene zuma in za a kama ta ba hayaƙi ake zuba mata ba daga baya ba sai a kame ba kuma a kwashe abin arzikin so fir'auna ma aka ce a gaya masa faƙula lahu kaulan layyinan ku gaya mai magana mai taushi saboda mai mulki wani lokacin yana yana da adawa yana da isa ko ba ka bane ya Allahu ya tazakkaru aw yakhsha to akwai kuma inda za a zo ba za a gaya mai da gina din ba na'am
قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى muna suka ce muna jin tsoron gaskiya kai ya fi karfin mu ko kuma ya zo ya daga ya girman kai ka duba dan Allah malam saboda girman mulkin Fir'auna annabi Musa da Haruna fa cewa suke muna jin tsoron muna jin tsoron muna jin tsoron to sai ce me
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم Allah ce ku tafi wajensa ku biyu da kai Musa da Haruna ku tafi ku je ku gaya masa ku nan manzanni ne daga wajen ubangijinsa inna rasula rabbika ku gaya masa kuma akwai mutane a gabansa ku duba siyasar wa'azi tunda sun san yana yi musu azaba yana yi wa jama'arsa azaba fir'auna aka ce ko wallahi haka kawai malam sai tara mutane iya ganin kin ci ku ta tonar rami daga nan sai irin aikin ku tono kawai ku ta kaftu wasu ya ce ku ta gini wasu ya ce kun ga wancan dutsen ku je sai kun sare shi gaba daya haka kawai ba a zama manzo a wajen sa aiki azaba ai wai shine matsayin Allah ai to idan ka zo yin wa'azi jama'a usulubin wa'azi idan wani yana yin zalunci a wani wuri to karka tunkare shi shi kaɗai take ka yi amfani da wani usulubin da za ka jawo hankalin mabiyansa su goyi bayan ka ka nema musu wani hakkinsu ko yaya ko ba ka bane ba kai mu dinnan yan saƙo ne daga ubangijinka Allah ya ce mu gaya maka an arsil ma'ana bani Isra'il ka saki bani Isra'il da kama ka daddaure su malam wasu a daddaure suke a gida yanda ake daure wato awaki da tumaki haka fir'auna yake daure mutane azaba yace an Allah yace ka sake su wala tu'adhibhum kar kai musu azaba kaga anan gurin ya ribaci suwa su mabiyan za su ce a ashe wannan addini yana so ya nema mana me yanci kenan to wannan shine hikima ta da'awar kar ka je kai wa'azi kitub haka kawai ka tinkare su gaba ko da ba sa fahimtar ka gaba daya to yi kokari ka yi amfani da wani uslubin da zaka dan ɗebo mabiya ka ce taimaka muku muke yi ku tawo mu tafi mu je malam قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Allah ka tona mun zo maka mun zo maka da ayoyi daga ubangijinka ko muna gaya maka zaman lafiya da aminci ya tabbata ne ga wanda ya bi shirya kaji haka annabi yake rubuta takaddarsa wasiƙarsa kullum annabin zai rubuta wa kafirai wasiƙa a ciki sai ya ce assalamu ala man ittaba'al huda ita ce sallamar mai kun assalamu alaikum sai ya ce assalamu ala man ittaba'al huda amincin Allah da tsira ya tabbata ga wanda ya bi shirya wanda bai bi ba ba to mun zo maka da aya in kana son zaman lafiya da aminci ka bi shirya in baka bi ba kuma zaka gane kuranka me ya faru إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى Allah ka duba wannan abun fir'auna kai fir'auna akwai dan rena hankali wallahi wai ka duba duk wannan bayanin wai sai wai dai ya batar da hankalin su mabiya kai kai Musa da Haruna waye wannan ubangijin naku kuna kira akan wani Allah waye shi faman rabbukuma ya Musa annan Musa da hakuri bari ka ji me yace قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى na'am قال فما بال القرون الأولى na'am قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا na'am وأنزل من السماء ماء tauhidi malam فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى na'am كلوا وارعوا أنعامكم na'am إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى kun ga an dawo ko qur'ani kenan in an yi labari an yi labari sai a shiga wani abu a shigar da tauhidi ayi bayani ayi bayani sannan sai sake dawowa in kun da zaka da Allah ka koma gida karanta suratul daha din nan tana da dadi kwarai da gaske kaji kaga yanzu nan fa gaba ɗaya wannan fejikan gaba ɗaya na annabi Musa ne fa gaba ɗaya kaji sirrin daha kenan bayan ya je ya tafi ya tafi sai ya dawo kan maganar dai da muke yi yanzu kai Musa za ka zo ne mana kai mana wa'azi kai wannan abin don ka cire mu daga garinmu ka kore mu? Na'am.
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى Shi kenan abin da za a yi ka sa mana lokaci. Tsakaninmu da mu da kai, bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta lokacin da da mu da kai ba za mu saba ba makanan suwa ka- ka yi mana alkawarin da mu da kai ɗaya ne ba za mu saba ba za mu haɗu a wani wuri guda ɗaya tare. kenan ka ganin sun yi gayya sun ce ka sa lokaci za a yi gayya a haɗu malam mai gaskiya baya jin tsoro ai ko kuwa na'am قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ya faɗi lokacin ranar yawmuz zina kuma lokacin ranar ya faɗi ta yawmuz zina time din ma kuma ya faɗa ya ce da lokacin hantsi in gari ya waye kaɗan haka a haɗu
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى auna ya juya ya je ya haɗa duk makircinsa yanzu gashi ya taho da kayan aikinsa na faɗa قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم ya fara بعذاب yi musu wazi ya ce kai mazafa karfa ku yi wa Allah ƙarya fa Allah zai muku azaba mu je وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى wannan kalmar da ya gaya musu ya jefa mu shakka suka fara jayayya a tsakanin su matsafanto kai gaskiya ni a a ka- kai aka yi sabawa kaga wannan alamar cin nasarar yaƙi ka fara jefa mutane shakka su fara faɗa a tsakanin su tukunna mu je mana قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا haɗu ku zo sahu sahu وقد أفلح اليوم من استعلى wanda ya ci nasara yau ya rabota in ji fir'auna zan samu matsayi a wajena
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ko ka jefa ko mu mu fara jefawa قال بل ألقوا jefa فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ka gani فأوجس في نفسه خيفة
da موسى suka jefa sai da Musa ma ya tsorata suna jefa macizan da suka fito a nan Musa ya dan tsorata haka sai Allah ya ce mai mai قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر haji ولا يفلح الساحر حيث أتى aha فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى haka dai labarin yake kawai duk ƙarshen da dai amanna bi rabbi haruna musa ga malam ya ƙara so ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ساتي ميزو إن شاء الله سيم كملا مجمع فارو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai dan uwa cikin yan uwan mu kwanaki da muka sana a wannan masallaci da Allah ya jarabe su da hadari ko ya jarabe shi da hadari matsananci shine dan uwa Abu Bilal
wanda da yawa yan uwa sun je sun duba shi har ta kai ga an fitar da shi kasar waje saboda yanayin da yake ciki na hadari alhamdulillah dai cikin addu'o'in da ake ta yi na san lokaci lokaci ana ta yi mai addu'a na masallaci ana ta samun nasara ana samun sauki ga shi yau ma ya kawo mana ziyara wajen wannan tafsiri namu mai albarka a shi yana zaune a nan kan kujera wanda abu bilal ya sha wahala kwarai da gaske da yawan mutane suna tsammanin cewa ba lalle bane ba ma ya tashi saboda tsananin ciwon da ya gamu da shi amma mutum ne mai tawakkali mai haƙuri mai juriya mai dauriya sannan dan gwagwarmaya ne matuƙa kaga taimakon da ubangiji madaukin sarki ya masa Allah ya sa yana ta samun sauki so har yanzu dai muna mika kokan baran mu ta a taimakawa dan uwa Abu Bilal da addu'a ta musamman Allah ya kara masa lafiya kuma ya bashi ikon yi masa bauta kamar yadda ya dace ya bashi hakuri dangane da wannan ibtila'i da ya masa ko muna roƙon Allah ya sa wannan ibtila'i da ubangiji ya maka ya sa shine sababin samun ka a gidan aljanna Allah ya sa shine sababin samun gidan aljanna mutum ne mai kokari kuma mai taimakon sunna matukar gaske dukkan abin da Allah ya hore masa da iliminsa da dukiyarsa da komai nasa Allah ya taka masa alkhairi ina a ran bakinsa gaba ɗaya ina muku sallama irin ta addinin musulunci a wannan yake cewa malam Allah ya ƙara maka lafiya ya saka a aljanna firdausi amin ya ce da Allah malam ina neman addu'arka da yan uwa na wannan majalisi mai albarka dangane da jarraba da take fuskanta ta har sun kai guda biyar ni kaɗai ina fama da jarrabawa guda biyar ce wallahi malam kowace jarrabawa da take kaina wato ba jarrabawa ta shiga makaranta ba fa jarrabawar wahalar rayuwa da matsaloli ya ce kowace tana zaman kanta ya ce a taimaka min da addu'a a roƙa min Allah Allah iyaye mu Allah ya yi masa ina yake cewa assalamu alaikum rahmatullah ya ce Allah ya taimake ka a ko ina kake kuma Allah ya maka jagoranci Allah ya maka sakamako da gidan aljanna amin Allah ya mana duka yace malam ya halatta a shafa'i da wuturi a daidai lokacin as-salatu daidai lokacin as-salatu idan lokacin as-salatu ana nufin lokacin alfijir ya keto kenan to kaga lokacin shafa'i da wuturin ya wuce lokacin da ka'atan alfajir ta shiga malamai suna faɗa cewa a yi ƙoƙari a shagaltu da raka'atan alfajir shi ya fi a tafi masallaci ba wai a tsaya ana yin shafa'i da wuturi ba tunda lokacin shafa'i da wuturi ya riga ya wuce an fahimci wannan manzo Allah ya karantar da mu inda alfijir ya riga yake to to sallar dare sai mu hakura da ita da rama sai da rana sai mu rama ta idan muna so amma wasu malaman suna cewa in har zaka iya yi kafin ta da sallah asubahi to ba laifi zaka za ka iya yi amma dai rashin yin ka shagaltu da rakatan fajir din a lokacin ta shefu yaya hukuncin yin alwala hannu ɗaiɗai ma'ana mutum yin alwala wanke ɗaiɗai ya halatta annabi ya yi akwai littafi yana nan sifatu wudu annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito manzo Allah wani lokacin yana yin alwala mara ɗaiɗai in ka ga dama lokacin kai ɗaiɗai wani lokacin ka wanke gaba nan ɗaya nan biyu biyu ka gani ya halatta ba laifi bane dan an yi wannan ba Allah yace ya rubuta takarda ne dan ya tunatar da mu wani kokari da muka yi anan da ku anan masallaci na cewa ya kamata mu yi wa kanmu kiyamul laili alal akalli a majalisin nan shekara shekaru muna haduwa to duk sati idan an zo karatu kowannen mu yayi alƙawarin naira 20 kawai da zai rinka kawowa da rinka rinka tarawa muna taimakawa marayu da gajiyayyu da kuma harkokin da suka shafi masallaci da kuma ita da awar gaba daya yace malam tun da kai wannan magana yau wata hudu kenan har yanzu muna ta jira ba mu ji kace komai ba kuma gashi har aka zo aka bada hutun azumi aka dawo aka tafi hutun babbar sallah aka sake dawowa wato ba abin da yace a taimakawa a taimaka a dawo da wannan abin a rinka bayar da wannan ko da 20 din nan ne isama sati sati wannan zai taimaka sosai yace Allah ya bada ikon taimakawa amin ya ma bada lambar wayarsa ko da za a rinka karban 20 ɗinsa so wannan yana nuna mana akwai daga cikinmu yan uwa waɗanda suna bibiyan al'amura daidai gwargwado ina sane da magana ba wai na manta da ita bane ba kuma insha Allah ta'ala zamu muna so mu yi abin da mun yi shi zai dawwama yana yiwa in Allah ya so ya yarda so wannan tunatarwa ne malaki ma sai ka rage takardar nan ka ajiye ta lokaci lokaci ka rinka duba ta dan ka tuna sai in mun zo mun zauna sai mu fitar da me ya kamata mu yi shi ma nan bawan Allah addu'a ne da yake nema yace da Allah da yana tausayi da wannan masallaci da wannan jama'a da suke sallah a taimaka masa da addu'a a, yana cin wato matukar wahala yana shan wahala kwarai da gaske yace duk abin da ya samu sai ya ga yana saurin lalacewa yace yana son ya ga yana yin sana'a amma in ya fara sana'ar sai jari ya lalace da shi bashi ya masa yawa yanzu kuma babu hanyar da ma zai iya biyan bashin shi don Allah a taimaka wa 'yan uwa 'yan uwa su taimaka su sashi a cikin addu'a Allah ya bashi hanyar da zai biya wannan bashi da ake bin sa ubangiji Allah ya yi maka ka je ka cikin littafin hisul muslim akwai babi guda da aka yi na du'a'u qada'ud dain addu'ar da ake karanta ta biyan bashi ka je ka haddace su kai ta maimaitawa Allah zai taimake ka insha Allah to wannan ma dai addu'a ne yan uwa ta rubutu ta ce a taimaka mata da addu'a saboda tana fama da yawan zubewar ciki in ta samu ciki sai ya zube in ta samu ciki sai ya zube a yi mata addu'a Allah tsayar mata da abin da take ɗauka ta samu ita ma ɗan da zai mata addu'a muna fatan Allah ya taimake ta Allah ya taimake ta wannan yake cewa ya ce assalamu alaikum rahmatullah Allah ya tsari addinin malam da zuri'arsa da yanwa musulmi ya ce malam na shiga wani halin rayuwa ina neman addu'ar yan uwa musulmai da ta malam Allah ya yaye min da yan uwa musulmi gaba daya duk da yawanci kun ga mutane suna cikin damuwa fa akwai matsaloli ya ce kuma daga ƙarshe da Allah malam ka ja hankalin iyaye akan nuna bambanci da suke akan yayansu haramun ne ya wato iyaye su rinka nuna bambanci akan yayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da Allah ya faɗa cikin hadisi yace yanzu kana so su zamanto ɗaya a gare ka wajen yi ma biyayya idan kana so yayanka kowanne ya maka biyayya daidai to ya kamata ka rinka ainihin wato yi musu adalci a cikin mu'amalar da kake musu wani ya ba da kyautar gona wa ɗaya daga cikin yayansa bai ba wa wani ba aka yi ƙara gurin annabi ya ce kowa ka ba shi kyautar gonan nan ya ce a sai manzo Allah ce tashi ka bani guri ka je ka nemo ni ya maka shaida ni ba ni ba ni baran ma shaida akan zalunci ba ya ce inni la ashhadu ala jawr ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ba ruwa na annabi ya kore shi sahabi ne saboda mai nuna bambanci tsakanin 'ya'ya bai halatta ba amma yanzu iyayen da kake son matarka iyayen da zaka nuna bambanci a kanta akan ƴaƴanta ma in kana son ta ƴaƴanta ma kafi son su abinda ake yi kenan idan baka son ta baka son ƴaƴanta to wannan kaga zalunci ne ai gwanda ka sake ta ma ka sallame ta akan ka je ka sai ka je ka sa ta jawo maka sababin shiga wutar jahannama akwai waɗanda ƴaƴan wanci sai a kai su makaranta mai tsada ‘ya'yan wance kuma sai a kai su makaranta mai arha saboda kawai uwarsu ba a damu da ita ba ko kuma kawai ana ganin su gasu gasu nan ne akwai wanda zai ware ɗansa cikin ‘ya'yansa ya gina masa gida sai masa sabuwar mota ya buɗe mai shago haka kurin sauran ‘ya'yan fa bai musu ba akwai wanda shi kuma ‘ya'yansa mata yake ginawa kawai duk sai ya sai musu gidaje me a suna da rauni in an sake su sun samu inda za su dawo to ‘ya'ya mazan fa kuma in ba a sake su ba fa kaga ba daidai bane akwai wanda duk wanda zai aurar da yarsa duk wanda ya auri yarsa sai an ba shi gida ma'ana yar sai an ba ta gida a cikin gida ake aurar da ita to amma sauran 'ya'yan mazan kuma suna nan suna da garantoyi dole sai ka yi wa kowa in ka ba wancan gida sai ka ba kowa gida in ka sai wancan mota sai ka sai wancan mota akwai yan ƙananan abubuwa waɗanda girma yake sa a yi wa mutum to wannan kuma idan mutum yana yi akan adalci duk wanda ya taso zai yi mai yanzu misali yaron ka ya girma ka sai mai keken zuwa makaranta amma akwai wasu da rufe suke ba za a ce duk sai ka sai musu kekuna ba saboda shi ma nan ka sai mai ne ya je makaranta in ya girma shi ma za ka sai mai to kaga ba ka yi ne dan ka nuna mai bambanci ba ko ba ka bane akwai wanda kuma makarantarsa mai tsada ce yana da kwakwalwa ana so ya karanta karatu na likitanci ko na makamancin wannan to kaga dole ya buƙaci kuɗi mai yawa a makarantarsa kwas ɗinsa mai tsada ne wancan kuma ƙolonsa baya iya rikewa sai aka kai shi makarantar da ta dace da shi wannan babu laifi a kai wani yana tambaya akan wai kallon kwallon kafa da supporting din wane ne sauransu bata lokaci ne aikin banza ne bai da wani amfani dai ka shagaltu da abin da zai ma amfani daga mutum da hankalinsa ya zo yana supporting wai wai shi supporting wane ne ya yawa ne an kare ku wallahi subhanallah akwai ɗa da uba da na sani ɗa ne da uba za su zo su zauna a gaban talabishin suna musu wallahi sai mun ci ku dan uban fa yake ga wallahi yau sai mun kada ku dan yana cewa wallahi sai mun gama da ku yau wallahi ni yau menene ne ake cewa arsenal ce da wace ce na'am da ma ku taimaka mana ni da arama ba mun kasa kira da me da barcelona ko eh barcelona ko barcelona da arsenal da barcelona malam har betin suke yi caca uban sai ya dauki naira dubu ɗari ya ajiye akan tebur akwai wadata to akwai wuta akwai katon inji akwai stand by generator yana zaune yana dariya yana abin nan yana kada ce ga tanan in dai wane suka ce to wallahi ka dauke kudin shi ma dan yana cewa wallahi sai mun ci da shi da betting ya faɗi magana dan ya faɗa akan ball malam mutanen mu suna da matsala tarbiya akwai mushkila kana ganin mutum kamar mutum amma bahimatun fi mislahi bashar dabba ce kaurin a cikin riga irin na dan adam kwanan nan wata mata ta zo aka kawo mun kara ita kuma mijinta ne ka Allah ya sauwaƙe mana mace ce malam mai kokari a makarantar islamiyya su ita take daukan na daya addini dai a gurin matan nan amma wai al'adar mijinta ɗabi'ar mijinta shi kuma kullum idan ya zo da daddare iya da kokarin kula da 'ya'yansa tare ake cin abinci da shi da 'ya'yansa idan an ci abinci an gama sai a zo a shiga katon falansa akwai babban screen sai a ɗauko kasussukan wasan kwaikwayo shi zai ce kai wani ɗauko mana da wannan boloko ɗauko boloko ne ko boloko ɗauko mana dan dan wancan wancan wancan mutumin nan da ya mutun nan dan wane ne dan wane ne din nan ɗauko mana uban yake cewa ɗansa 'ya'yansa ɗauko mana sai wani yaro ce a baba wannan zamu gani yau sai wani yaro ce ai wallahi babu kaza zamu gani to shi wai alkawari ne da ƴaƴan da matan da kowa sai a zo a zauna a katar screen ana kallon wasan kwaikwayo kullum to ita wannan baiwar Allah ɗaliba ta samu tarbiyya ta sunna ana gama cin abincin sai ta je mai gida ina nema ina da uzuri ina da assignment an bani ina da bincike zan je in duba tafsiri zan je in duba kaza kuma an ba mu hadda ba za ki zauna ba ko wato kina nuna malaman makarantar ki sun fi ni kima kenan wallahi wato aikin malaman ki zaki ba na zaki ba to na na kashe makarantar na kashe ba ki je ba wai dole ta zo ta zauna ai kallon wasan kwaikwayo da ita da ita da ƴaƴanta gandan gandan da shi musulmi bahaushe dan Kano mai kuɗi mai motar hawa mai babban gida da inji janareto ka duba dan Allah lalacewa shi sa malam wa'azi yana da amfani fa wa'azi yana da amfani wa'azi yana da amfani wallahi wani malam yana rayuwa cikin halaka bai sani ba Allah isa wani da Allah malam mutum zai zuwa wajen masu maganin gargajiya ya sayi magani na gargajiya ko a haɗa masa maganin musamman yanzu da ake wato baje kolin maganin gargajiya ba laifi maganin gargajiya in babu shirka a ciki babu wani surkulle babu wani soki burutsu a ciki ba laifi za a yi amfani da shi daman duk magungunan ma na baturan a duk asalinsu na gargajiya ne so maganin gargajiya yana da kyau na itatuwa amfani da itatuwa da sauransu da wanda za a sha da wanda za a shaka da wanda za a shafa duka in dai babu wani abin da ya saba wa Allah ya halatta a yi sannan ya ce malam a makaranta muna amfani da littafi na practical na magabata muna kwafowa ba tare da mun yi namu na kanmu ba hakan bai zama satar amsa ba ko malam satar amsa haramun ne ko yaya to ba ka bari ba na san mutane malam suna da samun guri a karam kallon yanzu ba laifi ba ne ilimi don wani ya rubuta ilimi ai an rubuta littafin ne don wani ya gani ya koya ko ba ka ba ne ba wani abin haka mutu kai baka isa ka binciko shi ka gano shi ba dan ka je ka bude littafin wani magaribaci ka koya yanzu ba mun karanta tafsiri ba tafsiri imam bagawi ne a hannuna shi ya je rubuta shi kenan dan na karanta na muku bayani ya zama satar ansa yanzu ba so ake mu je mu binciko littafan na magabata da suka rubuta din mu karanto mu gaya mutane sun faɗa din wani yanzu shine ma ilimin sannan mu ma mu yi ƙoƙari mu fitar da namu kuma min khilali ta hanyar abin da suka rubuta mu ko mu duba wato mistakes nasu mu gyara shortcomings nasu abubuwan da suka yi ba su cika ba mu kuma mu ciccika haka ake yi aiki ka duba aikin wani sai kai developing naka ko ba ka bane wannan ba laifi bane a cikin musulunci ba laifi bane a wannan wata malaha ne irin wanda ake sa a karkashin takalmi galiban ina irin takalman da ake haka yan slab slab din nan za ga sunan Allah ne a jiki a ƙasan kaga Allahu ne Allahu haka aka yi shi kuma duk inda ka juya haka zai baka Allahu din yawanci duk wanda ya sai takalmi mai da ya kamata a kawo irin takalmi ko ba haka bane ba yawa da ya kamata a ce an kawo irin takalmin gashi nan dai wani kamfani wai shi foreign made in PRC sai ku kiyaye sunan Allah ne a jiki sai ku daina kullum na sha gaya muku yanzu wanda yake odan wannan takalmin idan ka bincika a Kano musulmi ne da kafin ku kawo mana nan mu yi wa'azi a sanar da mutane ya kamata ku gane ku bi gindin kamfanin kamfanin waye waye yake zuwa China ko waye yake zuwa kaza yake siyowa takalmin wane ne shi misali wannan rubutun shine sunan Allah a jiki waye yake wannan a gane shi sai a sa aje a yi masa nasiha a faɗakar da shi cewa kana kashe addininka amma yanzu mun zo mun yi bayanin an ce a daina a daina amma shi wanda yake sayowa ba a yi mai magana ba ko ba haka bane ba to kaga ya zama shirme so kuma kaga kenan ya kamata ku duba da duk takalmin da ya zo wannan kamfanin ne to shi ma sai ku kiyaye so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye Allah ubangiji ya taimake mu ya ba mu nasara akwai dan uwa da zai yi tafiya ya ce a yi masa addu'a Allah ya kashi lafiya ya dawo lafiya muna yi masa fatan alheri Allah ya kashi lafiya kuma da shi lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh